أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarma sai na maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna bakwai ga watan ramadana hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu 2024 mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ahzab karshe-karshen ta ma jiya mun kwana a cikin amanar da Allah tabaraka wa ta'ala ke jinjinawa yana maganar cewa amanar da ya bijirar wa ɗan adam ya ɗauka ya karba wanda sammai da ƙasai da duwar wasi duka sun ƙi su karba aka ce inda suka yi ba ƙi ne na sabawa ba a a ƙi ne na ishbaki ko da aka ce ba a bayyana ba wai an yi hamillaha ba wai ƙi ba ne na sabawa na mukhalafa a a ƙi ne na ishbaki tsoro ne na ba za su iya ba da haƙƙin da ke cikin wannan amana ba shi yasa ba su ɗauka ba amma sai ɗan adam ya ɗauka to shi ne Allah ta'ala ya ce a innahu kana zaluman jahula hakika shi dan adam zaluman mai yawan zalunci ne da kwaruwa li nafsihi ga kanshi bima amalahu aka abin da ya dauka jahulan bihi kuma ya jahilci girman amanar da ya dauka aka ce nan jiya an faɗi wane ne aka yi maganar da shi aka ce annabi adamu ne aka ce to amma fa nan ba ana nufin annabi adamu ba ana nufin rassansa can ita amanar an ɗauke ta ne da asali tushe amma yanzu bayani ana magana ne akan rassan shi dan adam din jahulan mai jahilci akan khilafar da yake yi la takunu al khilafatu la takunu illa fi bani adama la yasluhu lil khilafati an illahi illa al bashar babu wanda ke kyautatuwa ya zama khalifan Allah a bayan kasar Allah in ba dan adam ba in ba dan adam ba shi ko dan adam abin da yasa ya zama salihan li hamli hadhihi al-amana wanda yake macancanci ga daukar wannan amana ya hado sifofi biyu ulwiyai da sufliyai ulwiyai sifofi na mala'iku wasu lokaci an bashi sannan kuma waɗanda suke sufliyai na waɗanda suke halittar ƙasa na dabbobi da mutane da sauransu duka ya haɗa su to haɗawar waɗannan wato sifofi guda biyu uluwiye da sufliye to shi ya cancantar da shi a zaman khalifan Allah tabaraka wa ta'ala a cikin kafar Allah saboda haka innahu kana zaluman jahula Allah tabaraka wa ta'ala ce li yu'adhib Allah al-munafiqina Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya watan daukar wannan amana ko ko dan adam ya dauki wannan amana ne watan domin ne domin cikin shi ne za a samu wanda zai saba amana a cikin adam ne za a samu wanda za su saba amana to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce li yu'adhibu Allahu al-munafiqina wasu suka ce wannan magana ta koma can farko ana magana akan munafiqai da waɗanda watan suke masu kwarmato da sauransu to su ne sai aka koma akan munafikai ya ce Allah tabaraka wa ta'ala daga ƙarshe zai azabtar da munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata waɗanda almudayyi'ina li haqqil amana waɗanda su da aka ɗauki gurguzun amanar su sai suka kasa su ma suna cikin adam ne wasu sun ɗauka kuma sun riƙe kuma sun ba da wannan haƙƙin wannan amanar amma kaga munafukai da mushrikai to su kan waɗannan sun tozartar da amanar da wata annabi adam ya ɗauko a wajen Allah to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai azabtar da munafukai maza da munafukai mata da mushrikai maza da mushrikai mata waɗanda suka tozartar da haƙƙin amanar Allah tabaraka wa ta'ala wa yatubu Allahu alal mu'minin kuma Allah tabaraka wa ta'ala watan zai karbi tubar yana karbar tuba alal mu'mini ga mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata domin in an samu kasawa to masu imani su suna maza maza maza maza su tuba zuwa ga Allah tabaraka wata'ala masu imani kenan amma kaga munafikai ba maganin tuba gare su mushrikai ba maganin tuba gare su to amma masu imani ba wai ba su yin sakon bane ba wai ba su sabawa ba ne a'a zai yi su saba saboda ba halitto su masu mai ba amma tare da haka in sun sabi Allah maza maza suna tuba shi kuma Allah tabaraka wata'ala na karɓar tubar muminai maza yana karɓar tubar muminai mata wa kana Allah gafuran rahima wa kana Allah haka ubangiji tabaraka wata'ala yake gafuran mai gafara ne lil mu'minina ga muminai akan inda suka yi tuba-tubai kuma rahiman mai jin kai ne gare su a cikin abin da suka nemi gafar ubangiji tabaraka wata'ala da jin kansa
بسم الله الرحمن الرحيم سورة السبع مكية وهي أربع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
wannan shi ne ƙarshen suratul ahzabi da muka kammala muna fatan dukkan abin da ke ciki na umarni ubangiji Allah ba mu ikon misali da shi dukkan abin da ke ciki na nahayi ubangiji Allah ya ba mu ikon nisanta alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai suratu saba ita ce surar da zamu shiga suratu saba a ita ce wannan ita ce suratu saba makkiyatun makka ta sauka illa wayaran ladina utul ilma wa hiya arba'un aw khamsun wa khamsuna aya watan tana da ayoyi hamsin da biyar ko hamsin da hudu hamsin da biyar ko hamsin da hudu ita wannan sura makkiyatun makka ta sauka kamar yadda malaman tafsiri da malaman qira'at watan suke bayani akan kowace sura malaman ulumul qur'an suka ce wannan sura makkiya ce kamar yadda abdullahi bin abbas aka rawaita da gare shi da qatada a cikin tahrir yace makkiyatun bi ijma'ihim watan wannan sura ta suratul saba watan makkiya ce bi ijma'ihim da haduwan malamai na ulumul qur'ani gaba kida ibn ali ya cikin al-muharrar al-wajiz yace makkiyatun illa qawluhu ta'ala wa yara alladhina utul ilma to yace ita dukkan ta makkiya ce in ba wannan ayar ba ita kadai ce wanda take ba makkiya ba kaga wannan a matsayin wannan sura kenan sannan kamar yadda aka saba bayanin alaƙar sura da wadda ta biyo bayanta duk sura da ta wuce wadda za ta biyo bayanta malaman ulumin qur'ani sun ce akwai tanasu tanasu suwar shi kan shi tanasu suwar ilmun min ulumin qur'an ilimi ne mai zaman kanshi daga cikin ulumin qur'an shi ilimin dangantar ko alaƙar surori alaƙar surori wannan sura abin da yasa ta zo bayan wannan sura to dalili kaza alaka kaza dalili kaza alaka kaza shine dalilin da yasa to da aka ce ittisaluha wata ittisalin ta da ayat da take gabaninta watan sifofi waɗannan da suka gudana waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani a cikinsu wanda ya rufe a cikinsu cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai azabtar da munafukai maza ya azabtar da munafikai mata zai azabtar da mushrikai maza ya azabtar da mushrikai mata to wannan hukunci akan waɗannan watan sinfofa na bayin Allah to wannan yana daga alaƙar waccan sura ta suratul ahzabi ƙarshenta da kuma farkon wannan sura ta suratul saba saboda haka a kafirai nan suna magana ne akan ita kuma wannan cikin suratu saba can kaji abin da suke faɗi sannan nan kuma suna magana akan tashi alkiyama can sun musanci tashi alkiyama kamar yadda aka ce yas'alukan nasu mutane suna tambayar ka sun fi mutane an yi bayani su wane ne akwai kafirai a ciki masu tambaya yaushe ta za a yi tashi alkiyama akwai munafukai a ciki masu tambayi yaushe za a yi tashi alkiyama akwai yahudawa a ciki masu tambayi yaushe ne za a yi tashi alkiyama to nan ma sai ya zamo ita ma wannan suratu saba abinda waccan ta karkare da shi ita kuma da shi ta fara to ka ji alakar waɗannan surori watan watan guda biyu eh suratul ahzabi da kuma watan suratu saba aka ce dalilin sauka wannan sura ta suratu saba abu sufyan qala li kuffari makkah ya ce wa watan kafiran makka lokacin da ya ji liyu'azziba Allahu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati to lokacin da ya ji wannan to shine yake ce ma watan mutanen makka ka anna muhammadan ya tawa'adu bil azabi yace yana ganin dai muhammadu yana yana alƙawalin azaba ne idan ba a bi shi ba yana alƙawalin azaba ne idan ba a bi shi ba eh in sun mutu wai za a yi musu azaba in sun mutu za a yi musu azaba yace ya fahimci ne manzo Allah yana tsoratar da su ne yana tsoratar da su ne yan mutu za a tashi to shine da zai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raddi da martani shi Abu Sufyan din kafin ya musulunta fa yace sai gashi yana rantsa ya rantsi da lata da uzza ba wai hukuncin da za a yi musu ba sai yi alkiyama azabar da za a yi musu ya yi alkiyama ba to ya rantse da lata da uzza la ta tina sa'atu abadan wai ya rantse da lata da uzza alkiyamun ma ba za ta zo ba har abada kuma cewa in sun mutu za a ta da su wala nubu ba za a ta da mu ba har abada to sai Allah tabaraka wa ta'ala yace qul bali wa rabbi latu'afunna ka faɗa musu ya rasulullahi haka yake na rantse da ubangiji na wallahi sai an tashi ku wallahi sai an tada ku haka muqatil yace aka ce sauran surat gabaki da tahlidul lahu tsoratarwa ce da kuma watan tsoratarwa dai gare su saboda ni saboda watan musun tashi alkiyama da suke yi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake tsoratar da su a cikin ƙarshen waccan sura ta Suratul Ahzab da kuma farkon wannan sura watan ta Suratul Saba watan tana fara kamar haka bismillahir rahmanir rahim kamar kowace sura kowace sura tana farawa da bismillah in ba suratul tauba ba ita kaɗai ce bata fara da bismillahir rahmanir rahim ba saboda ita sura ce ta azaba suratul tauba sura ce ta azaba za ka bata fara da bismillahir rahmanir rahim ba ya ka samu sabani a wajen malamai na tafsiri da malamai na ulumul qur'ani shin bismillah aya ce a cikin kowace sura wasu ka ce i aya ce a cikin kowace sura wasu ka ce a'a ba aya ce kan cikin goce sura ba sai dai kawai a cikin maganar watan annabi dawud alaihi salamu sai maganar annabi dawud alaihi salamu nan kadai ne take aya amma sauran duka inda kaga bismillah a kowace sura ba aya bace eh ba aya bace addu'a ce da kowace sura ta fara amma can innahu min sulaimana وإنه بسم الله الرحمن الرحيم النبي سليمان والنبي داود إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم sunan kam aya ce mai zaman kanta kamar kowace aya amma in ba nan ba to ko ina ka ga bismillah to addu'a ce ba aya ba ce wasu kace a'a aya ce to wannan sabani ne to ita ma wannan suratul saba ta fara da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala anan kamar sauran surorin da muka wuto masu farawa da alhamdulillah alhamdulillah an yi bayani akan su menene ma'ana ko menene fasarar malaman tafsiri akan cewa alhamdulillah dukkan yabo dukkan yabo domin al'adin nan alhamdulillah ta istigraki ta istigraqin dukkan yabo ya tabbata ga Allah to idan aka ce dukkan yabo kenan kashi kashi ne yabo shi zancen abin da yake karantarwa kenan ya ce dukkan yabo kenan ba ɗaya ba ne yana da yawa tunda aka ce dukkan kenan kashi kashi ne aka ce i yabo yabo kashi kashi ne akwai kadimi guda biyu akwai hadisi guda biyu kadimi yabon da Allah tabaraka wa ta'ala zai wazatinsa da yabon da Allah tabaraka wa ta'ala zai mahalittarsa waɗannan duka tsalimai ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi abu sai ya komo ya yi kansa ya komo ya yi kansa wannan abun ai in ba mu ba in ji Allah ba bai yi shi eh mu ne muka yi halitta kuma mu barba da komai na halitta eh faqaddarna ani man qadiruna to wannan Allah ta'ala yana yabon zatinsa kaga yabo ne kadimi sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana yaban bawansa ko bayinsa a wurare daban-daban inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab ni'mal abdu ma dalla kaga wannan yabo ne da ya fito daga kadimi zuwa hadisi can kadimi zuwa kadimi nan kadimi zuwa hadisi sannan biyu kuma hadisi zuwa kadimi bawa ya bi Allah subhanahu wa ta'ala kaga hadisi ya bi kadimi ko kuma bawa ya bi hadisi ya bi hadisi bawa ya bi bawa dan uwansa aka ce to duka in ka tattara yabon gabaki ɗaya suna koma ma watan asali ne shine tushe Allah subhanahu wataala kaga inda Allah ya bi zatin sa ai kaga wannan wadihun fala iskala ba iskali inda Allah tabaraka wataala watan ya bi wata inda bawa ya bi Allah tabaraka wataala shi ma babu iskali to amma inda ake bukatar bayani bawaye bi Allah tabaraka wa ta'ala haka nan ma bawaye bi dan uwansa bawa wani ne ya kyautata maka sai kace wane na gode to ka ka aibe shi to sai malamai mu hakika suka ce duk yaban da dukkan su gaba ɗaya za su koma ma Allah ne domin waɗannan da wannan ya bi wannan da Allah bai halicci wannan ba da bai yi abin da zai kyautata ma wancan ba ya bi shi to kaga wannan sannan shi kuma da Allah bai halicce shi ba ba wa- babu wanda zai mashi wani abu har ya gode to kaga da wanda ya gode da wanda aka gode ma wan duk godewar ta koma ma wanda ya samar da su shine Allah subhanahu wataala to saboda haka shi yasa kaji ana cewa alhamdulillah dukkan yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wataala dukkan yabo sun tabbata ga Allah tabaraka wataala Allah tabaraka wataala yana ba da labari akan zatinsa maɗaukakiya cewa dukkan yabo yabo dukkansa mutlaki ne yabo akan ni'imomin da Allah ya na duniya yabo akan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi na lafira ga baki ɗayansu dukkansu sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anar alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala domin shine al-mun'imul mutafaddil mai ni'imtawa sannan kuma mutafaddil mai fifitawa akan halittar duniya da halittar lahira kuma shine mamallakin dukkan abin da yake a duniya sammai da kasai da abin da ke tsakanin su da kuma abin da yake lahira ga baki daya don haka yanzu in an fahimci nan cewa alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard watan dukkan yabo ya tabbata lillahi ga Allah kaga an istigradin dukkan yabo sai aka ce allazi lahu ma fis samawati wannan da dukkan abin da ke cikin sammai wa ma fil ard da abin da ke cikin kasai lahu mulkin shi ne dukkan abin da ke cikin kasai da abin da ke cikin sammai lahu mulkin Allah ne tabaraka wa ta'ala kaga kenan ni'imomin duniya ga baki ɗaya wannan zancen ya haɗe su eh alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi kaga nan duka ya dunkule ni'imomin duniya ga baki ɗaya waɗanda Allah ya cancanci godiya a kansu to ai ba su kaɗai bane sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce akwai ciko walahul hamdu fil akhirah kuma dukkan yabo ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ni'imomin da suka kunshi lahira ni'imomin da suka kunshi lahira aljanna da sauransu duka kuma godiya ta tabbata ga Allah akan waɗannan ni'imomin ga baki daya don haka a wani wuri sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da su karara nan kaga ishara aka yi ba a ce godiya ta duniya ba a'a sai aka ce godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda sammai da kasai duka mulki shi ne sammai da kasai duka mulkin shi ne amma wani wurin sai yace alhamdulillahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard watan dukkan yabo ya tabbata ko huwa Allah la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah lahul hamdu fil ula wal akhirah kaga ita wannan ta fito karar abinda wannan ayat ta surtu saba ta buɗe da shi to ita ta fito da abin karara cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala a halitta ta farko ko kuma a filgula a duniya shine ni'imomin da suka kunshi duniya eh wal akhirah da kuma ni'imomin da suka kunshi lahira wani wuri zaka ji walahul hukmu ilayhi turja'un saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala anan yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi eh yace duka gabaki ɗaya abin da ke cikin samai da kasai mulkin Allah ne bayin Allah ne kuma halitta Allah ne mulkan wa khalqan wa adida bayin Allah ne za ka yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda komi bawan Allah ne komi bawan Allah ne wa khalaqa kulla shay'in kuma Allah shi ya halicci komai Allah shi ya halicci komai kuma karkashin tasarrufinsa komai yake komi na gudana akan tasarrufin ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma rinjayen sa akan komai wani wuri sai kaji ya ce wa inna lana lal akhirata wal ula ai duniyar gabaki daya da abin da ke cikinta lana mulkin mu ne inji Allah wa haka nan lahira mulkin mu ce da abin da ke cikinta gabaki daya na limomi duka mulkin mu ne inji Allah tabaraka wa ta'ala shine walahul hamdu fil akhirah kenan a nan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya saba ita wannan sura sura ce makkiya jigon surori makkiyai kira zuwa ga kadai ta Allah tauhidi tauhidi suke kira zuwa gare shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya bude wannan sura ce ta suratu saba da kira zuwa ga tauhidi kadai ta Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana da uslubin watan kira zuwa ga kadai ta shi sai ya zo da abubuwa guda biyu na farko dai sai Allah ta'ala ya jawo hankalin halitta musamman dan adam zuwa ga ayoyin Allah ababen mamaki na malakutu samawati wal ard malakutu sammai da kasai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jawo hankalin dan adam kadibi fa halittar sammai kadibi fa halittar kasai kadibi duwar watsi ka dibi taurari ka dibi rana ka dibi wata ka dibi waɗannan tasarrufa su gabaki ɗaya allan da ake kiran ka zuwa bauta masa to shi fa yayi waɗannan halitta shi fa yayi wannan halitta kaga Allah tabaraka wa ta'ala yana jawo hankali na a fahimci kamalan qudratillahi azza wa jalla cikak qudrar ubangiji tabaraka wa ta'ala lalle ko wanda ke da wannan cikak qudra ya halicci sammai duk girmanta duk inda ka shiga duniya akwai sama kuma babu ginshiki ɗaya wanda ya tare ta cikak kudura ce ke rike da ita kai lalle wannan me wannan cikak kudura lalle shi ya cancanta a bauta ba lalle me wannan cikak kudura shi ya cancanta a kadai tashi a bauta don haka Allah tabaraka ta'ala in yana so a bauta masa a kadai tashi sai ya rika bijiro da abubuwan mamaki wanda za su karantar da cikin kudur ubangiji tabaraka ta'ala na halitta waɗannan abubuwa da yawa kaga wannan jan hankali akan kamalin qudratillah to dai kenan to sai na biyu abinda uslubi na biyu hanya ta biyu da Allah ta'ala ke jan halitta yake jan hankalin halitta zuwa kada ta shi da bauta mishi shine ambaton ni'ima ambaton ni'ima sai Allah tabaraka ta'ala ce ku dibi sama fa ku gani saman nan fa bancin zamanta aya kuma ni'ima ce wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun watan arzikin da yake zo muku daga sama yake zo muku wa ma tu'adun da abin da aka yi muku alƙawalin sa duka yana zo muku daga sama ruwa na zo muku daga sama kaza na zo muku daga sama ku dibi ƙasa bancin zamanta aya kuma ni'ima ce tana fitar da tsire-tsire mata'an lakum wa li'an'amikum sannan kuma za ku tona ku nemi ruwa a riyoji za ku tona ku yi noma za ku tona ku yi foundation ku yi gini za ku tona ku dasa itace za ku tona ku samu albarkatun da ke cikin ƙasa kaga ƙasa bancin zamanta aya kuma ni'imar to kaga waɗannan abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi cewa idan aka fahimci waɗannan ni'imomi to wannan cikan ni'imomi za su sa halitta ta fahimci cewa lallai wanda ya zubo waɗannan ni'imomi shi kaɗai ya tantance abota ba ai ko ba komai wanda ya yi waɗannan ni'imomi ya samar da kai daga babu shi ne mai renonka mai maka kaza mai maka kaza mai maka kaza ai ba wanda ya tantance abota masa in ba shi ba to wannan shine uslubin da Allah tabaraka wa ta'ala watan yake kira watan da shi imma da bijirar da watan ayoyi na Allah tabaraka wa ta'ala waɗanda ayoyin da kuma nimomi ne in aka kalle su aka fahimce su watan za a gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da haka shi ne usulun da Allah tabaraka wa ta'ala amfani da shi a nan wasu malamai suka ce walahul hamdu fil akhirah godiya duk in an gama godiya ga Allah a duniya ya samar da mu ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza ya mana kaza to akwai wata godiya da Allah ya tanada ga yan aljanna don haka yace ko can shi kadai ya tantance wannan godiyar to shine wala wala hamdu fil akhirah to irin abin da yan aljanna godiyar da yan aljanna ke wa Allah ita ce Allah yake ishara zuwa gare ta wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu ya aljanna sun shiga aljanna za su ce alhamdulillah mun gode wa Allah da ya gaggata mana alkawalinsa ya mana alkawali kuma ya cika ya ce in mun bi shi zai ba mu aljanna mun bi shi kuma ya ba mu aljanna saboda haka mun gode masa to wannan godiyar ce Allah ke ishara zuwa gare ta wala alhamdu fil akhirah cewa wani wuri kuma cewa yake cewa wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin arshan da'awarsu an alhamdulillahi rabbil alamin wani wuri kuma wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب duka wannan godiyar 'yan aljanna ce cikin aljanna wa nurikum alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah kaga duka 'yan aljanna ne ke godiya ga Allah to ita godiyar ce ta 'yan aljanna da ita sai an je lahira to ita ce Allah ta'ala yake cewa walahul hamdu fil akhirah walahul hamdu fil akhirah watan gaba ɗaya ita hamdu ita ce ibadar yan aljanna godiya ga Allah da duk suka numfasa su ce alhamdulillah alladhi hadana li hadha alhamdulillah alladhi ahallana alhamdulillah kaza kaza to duka waɗannan watan ita ce malamai suka ce ita ce ibadar yan aljanna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala matsayin tasbihi ce matsayin tabjidi ce matsayin tahlidi ce watan ita alhamdulillahi a rabbil alamin watan godiyar yan aljanna lokacin da suka aka fitar da su daga kaburbura tun daga nan godiyar ta fara duk suna cin wala alhamdu fil akhirah suna fitowa daga kaburbura suna gode ma Allah wanda ya tafiyar da bakin ciki gabarin su suna kakkabewa sun gode ma Allah da suka zama cikin ahalin la ilaha illallah eh duk ahalin la ilaha illallah ya tashi zai rika gode ma Allah yana karkabe ƙasa daga jikinsa ta kabari an tashi kenan daga kabari za su za su tashi da gode ma Allah sannan kuma lokacin da za su shiga aljanna za su shiga aljanna da gode ma Allah sannan bancin an zanna an an zanna garam a cikin aljanna kuma za a gode ma Allah sannan kuma za su gode ma Allah da ya tafiyar da dukkan bakan ciki sun gode ma Allah da ya gaskata alƙawalinsa duka waɗannan watan za a ga cewa godiya dai ita ce lamarinsu na farko kuma godiya ita ce lamarinsu na ƙarshe domin wa ƙaru alhamdulillahi lalli hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah kaga shine lamarin su na farko to kuma na ƙarshe wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin kaga lamarin su na farko ya aljanna gode ma Allah lamarin su na ƙarshe gode ma Allah shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace watan walahul hamdu fil akhirah wa huwa al hakim al khabir ubangiji tabaraka wa ta'ala shine gwani cikin aikin sa al khabir kuma masani wanda duk sai an gama komai zai ba zai ba halitta labarin abin da ta aikata khabiru kenan lam tabqa ibadatun yata'abbadu biha min yata'abbadu biha min awwal al khalqi ila akhirin wa fil janna ila al abad illa an nikah walhamdulillah na'am
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الحكيم الخبير وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعة قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة ورزق كريم
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da ambatan dala'ila qudratihi waɗanda su ne kuma dala'ilar tauhidi dala'ilar qudratillahi abinda in halitta ta diba ta kalla za ta san lalle ubangiji ta baraka wa ta'ala shi ke da cikakken iko halittar samai halittar kasai duwar watsi ruwaiwai gulabe sannan da itace sannan da taurari da rana da wata da sauran duka halittu to kallon su da ta'ammulin waɗannan ayoyin na karantar da cikar kudurin ubangiji ta baraka wa ta'ala in ko bawa ya fahimci wannan cikar kudura ta ubangiji tabaraka wa ta'ala zai tabbatar da babu wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba subhanahu wa ta'ala babu wanda ya cancanci bauta in ba shi ba subhanahu wa ta'ala to da ka sai ci gaba da bayanin ababen mamaki da ke nuna kudura ta ubangiji sai ce alamu ma yaliju fil ardi Allah tabaraka wa ta'ala watan ya alamu ya san ma yaliju fil ardi abin da yake shiga a cikin ƙasa wa ma ya minha da abin da yake fita daga cikin ƙasar aka ce wannan zance istinafi ne saboda tafsili an yi magana can ba dunkule to amma yanzu za a zo a yi walwala na abin da Allah tabaraka wa ta'ala ilimin sa ya kewaye ga dukkan al'amura ga baki ɗaya sawa'an al'amuran na duniya ne sawa'an al'amuran na addini ne to duka a wannan aya kamar tafsiri ne wasu suka ce ai tafsiri ne na huwal hakimul khabir Allah shine mai hikima cikin halittarsa alkhabiru kuma masani to cewa alkhabiru to sai aka zo aka yi tafsiri dan alkhabiru magana ce dunkule to yanzu za a yi walwal alkhabiru sai Allah ta'ala ya ce ayya alamu ma'ana khabiru ya alamu ma yaliju fil ardi Allah tabaraka wata'ala shine masanin abinda watan yake shiga fil ardi watan a cikin ƙasa da abin da yake shiga a cikin ƙasa Allah tabaraka wata'ala yana sane da shi menene yake shiga a cikin ƙasa aka ce ruwan da ke sauka daga sama yana huda ƙasa yana shiga to Allah tabaraka wata'ala yana sane da shi domin in aka fassara wasu malamai da suka fassara shi da haka suka ce ai wata aya ce ta fassara ma yaliju ai ka zama mubhami ne Allah ya san ma abinda shi ko ma din nan mubhami ne ba a da shi karara ba amma wata aya sai ta fito da shi karar sai ta ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله هطاما inna fi zalika la zikra li ulil albab ko kaga can yin ance ma abin da ke shiga cikin ƙasa to sai wannan aya ta ce alam tar anna Allah anzala minas samai ma'an to ma'an je Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya saukar da ruwa daga sama fasalaka hu ya nabi a fil ardi ya shigar da shi to kaga ya lishin fil ardi kenan ma ya lishin fil ardi kenan shine ruwan da ke sauka daga sama Allah ta'ala ya shigar da shi da kudurarsa a cikin ƙasa sannan sai ya ce wa ma ya faruju minha da abin da yake fitowa minha daga gare ta sun mai kuriju bihi zar'an kaga waccan aya kuma nan ma in an ce wa ma ya faruju shi ma malin mubami ne to sai waccan aya da har yanzu ta ce fasalaka huya nabi a fil ardi sai ta ce sun mai kuriju bihi zar'an sannan Allah ta'ala ya fitar da zar'an yabanya bihi da ruwan nan da ya shigar da shi ya sauka daga sama ya shigar da shi ƙasa kuma cikin kudura sai ya fito da yabanya bihi da wannan ruwa ko kaga dai wannan aya ta alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa sadaka huwa nabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an hayya zuwa karshe to ta fassara watan ibhamar da ke cikin ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha sannan kuma aka ce wa ma ya furju min ha abin da ke fita ciki ba tsire-tsire kadai ba ba tsire-tsire kadai suke fita daga cikin ƙasa ba Allah ta'ala yana sane da abin da yake fitowa ko ake fitar da shi na taskokin albarkatun ƙasa na taskokin albarkatun ƙasa a haƙo a fito da zinari a haƙo a fito da tagulla a haƙo a fito da azurfa a haƙo a fito da fetur a hako a fito da kaza abubuwa dai da yawa waɗanda ake fitowa da su duka suna ƙarƙashin wa ma ya karuju minha duka daga cikin dafa'il Allah yana sane da abin da yake fita daga cikin ƙasa aka ce har ma har ma matacci waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake matawa a binne su a cikin ƙasar duk sun shiga a ciki eh waɗanda gabaki ɗaya waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ƙasar wurin zaman su ce alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata to duka suna ciki to sannan kuma a da ruwan ruwa ruwan riyoji kaga shi ma duk yana daga cikin abinda watan ya furuju minha ruwan riyoji da kuma tsire-tsire don haka wasu suka ce wannan aya umumi ce ga baki da dukkan abin da yake fitowa cikin ƙasa na tsire-tsire ne saboda akhraja minha ma'aha wa mar'aha kaga akhraja minha ma'aha wa mar'aha to kaga ya fassara wannan ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha وما ينزل من السماء وما يعرج فيها hakanan Allah tabaraka wa ta'ala shi ma aka ne akan ya alamu Allah ta'ala yana sane da abin da yake sauka minas sama'i daga sama kuma ya ruju fiha da abin da yake hauhawa zuwa sama din shi ma nan an yi fasarori da yawa akan menene ma yanzilu dan ita aya ta ce ma shi kuma ma muhammi ne Allah yana sanar da abin da yake sauka abin da yake sauka daga sama to menene yake sauka daga sama aka ce to mala'iku suna sauka daga sama wala Allah su ne ma yanzu min as-sama'i din za ka Imam Suddi yace mala'iku ake rufi domin mala'iku suna sauka daga sama sannan kuma alqur'ani ya sauka wani nuzzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un shi ma ya sauka daga sama sannan kuma aka ce ruwan sama ma yana daga cikin mayan zulumin sama'i domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ambace shi karara wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin wa askannahu fil ardi sannan cewa ruwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar daga sama to shine watan mayan zulumin sama'i ما نزل من السماء ثبودا وانزلنا من السماء ماء بقدر واسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون to saboda haka sai wasu malaman tafsiri suka ce wal aula al umum cewa duk abin da ma yake sauka daga sama wannan ya shiga cikin ma yanzu min samai to abin da ke sauka daga sama kam yana da yawa irin ruwan saman shi kan shi abin da ke sauka daga sama ne Allah yake yana sanar da shi don haka duk ruwan da za a yi ko digo nawa ne Allah ya san adadin sa saboda ya alamu ma yanzu min samai don adadin dan ya adabi ne akan ya alamu inja wa ma yanzu min samai ay ya alamu ma yanzu min samai sannan kuma kankarar da ke sauka daga sama Allah yana sanar da ita snow irin dusar kankara din nan wanda ke sauka daga sama shi ma ka ga ba ruwa bane amma Allah tabaraka wa ta'ala yana sanar da shi tsawar da ke sauka daga sama Allah yana sane da ita maqadir ababen da Allah tabaraka wata'ala yake gwargwadawa na arzukan halitta da albarkatun da ke sauka daga sama duka Allah tabaraka wata'ala yana sane da su shine ma'anar watan wa bayan zilmin samai wa ma ya'ruju hakanan ma abin da yake hauhawa fiha a cikin sama to shi ma an ce wa ma ya'ruju shi ma muhabi ne to menene wanda yake hauhawa zuwa sama aka ce to har wayo dai magana za ta dawo akan mala'iku mala'ikun Allah suna sauka ayyukan ba suna hauhawa zuwa sama ayyukan bayin Allah na gari suna hauhawa watan zuwa sama kamar yadda alhassan ya ce alhassan basri ya ce ma ya aruju fiha abin da ke hauhawa watan zuwa sama shine mala'iku da ayyukan bayi abinda zai fassara wannan cewa to an ce mala'iku ne ma ya arju fiha to menene zai tabbatar da wannan tawilin aka ce i nassin alqur'ani zai tabbatar da wannan tawilin domin akwai ayati ta ce ta'arjul mala'ikatu war ruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana Allah tabaraka wa ta'ala yana maganan mala'iku suna hauhawa da ruhu shine mala'ika jibrilu ilaihi fi yawmin kana min daru 50 alf sana wani wuri to kuma cewa ayyukan bayi shine ma ya arudu fi hadin to nan kuma sai aya ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal amalu as-salih yarfabu kaga kenan waɗanda suka ce mala'iku da kyawawan ayyukan bayi su ne ma ya arju fiha to waɗannan ayoyi da arjul mala'ikatu da ilaihi yasadul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'u za su karfafi wannan tawilin amma da ƙarshe malaman tafsiri suka ce wal aula ala umumi amma abin da dai yafi a ɗauki ma ya arju fiha duk abin da zai tashi daga ƙasa zuwa sama kuma ita saman ta ma'ana ce ta uluwiya duk abin da yake saman mu sama ne duk abin da yake saman mu sama ne suka ce malamai suka ce yanzu in ka in aka hura turaren wuta hayakin shi zai tashi zai yi sama to yana cikin ma ya arju eh in aka hura turaren wuta in ya tashi hayakin shi zai yi sama to yana daga cikin ma ya arju saboda haka suka ce watan abkhira da adhina da bayi ayyukan bayi addu'o'in bayi da sauransu duka watan sun shiga cikin wa ma ya arju fiha wa huwa rahimul ghafur ma'ana Allah masanin abin da ke sauka daga sama zuwa ƙasa da abin da ke tashi daga ƙasa zuwa yake hawa zuwa sama ko mene ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara da shi kaga me yake karantawa kamalu qudratillahi tabaraka wa ta'ala kamalu ihadati ilmillahi tabaraka wa ta'ala bil makhluqat cikar ihadar ilimin Allah da dukkan halitta ilimin Allah ya kewaye da dukkan halitta gaba ɗaya to wannan abin da ayar ke karantawa kenan wa huwa ar-rahim ubangiji tabaraka wa ta'ala shine ar-rahim mai jin dan bayi al-gafuru mai yawan gafara gare su aka ce dalilin ambaton wannan an ambaci ni'imomi amma ba ni'imomin nan fa wasu za su ba da haƙƙin su wasu ba za su ba da haƙƙin su ba wasu duk da waɗannan ni'imomin za su butulce wa Allah za su butulce wa Allah shi ko Allah duk da haka ko an masa butulci in an duba zai gyara ko an masa butulci duk duk ni'imomin nan fa a ce wanda ya samar da mutum daga babu ya bashi iskan da zai shaka abincin da zai ci shi zai bashi inda zai kwana shi zai bashi duk abin da zai bukatu tun shigowar shi duniya har ya fita shi zai bashi amma a ce yanzu yana da minti ɗaya da zai kasance mashi yana da minti ɗaya da zai masa butulci wannan ni'imomin sun isa to amma tare da waɗannan ni'imomin fa in ƙaddara ta sa an mutulce masa in an tuba ya zai yafi in an kafirce masa in an tuba zai yafi don haka yake bin watan halitta da rahma yake cewa ar-rahim al-gafur shine mai jin kan bayi al-gafur kuma mai yawan gafara ga zunuban waɗanda suka tuba kuma mai jin ɗai ne ga waɗanda suka yi sakaci ba su ba da haƙƙin godiya ba ai wannan nimomi da Allah ya zuba mahalitta ya cancanci a gode masa ya cancanci a bauta masa ya cancanci a yi mai da'a ya cancanci a bi shi amma tare da haka waɗanda suka yi sakaci ba su ba da haƙƙin gode ma Allah tabaraka wataala kan waɗannan nimomin ba tare da haka in sun duba Allah ya yafe in sun duba Allah ya yafe وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirce sai suka ce la tatina sa'atu alqiyamah ma ba za ta zo ba kaji abin da Abu Sufyan ya faɗa lokacin da yake cikin kafirci yace ya fahimci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu guru dau in an mutu za a tashi in an mutu wanda ya kafirce za a azabtar da shi za a yi mai kaza akwai alkiyama akwai kaza akwai kaza yace to ya rantse da Allah ya rantse da lata ya rantse da uzza ma babu alkiyama haka yace ya rantse da lata ya rantse ya rantse da uzza babu babu ma alkiyama din gaba ke da to wannan aya ta wa qala alladhina kafaru la tatina sa'a watan waɗanda suka kafirce suka ce ma alkiyama ba za ta zo ba Allah ta'ala ce kul faɗa musu ya rasulallahi bale lamarin haka yake tabbas ba makawa sai ta zo tabbas bale ba makawa warabbi faɗa musu da rantsuwa ya rasulallahi rantse musu da Allah la ta'tiyannakum wallahi alqiyama da kuke cewa ba za ta zo ba wallahi sai ta zo muku wallahi sai ta zo muku to anan malaman tafsiri suka ce wannan aya watan irin ta su uku ne a alkur'ani irin ta su uku ne alqur'ani ma'ana su uku yan uku ne babu na hudu haka watan alhafiz ibn kathir yace babu babu ta hudu irin su ma'ana inda Allah ke ce ma manzon Allah rantse da Allah ka ce wallahi sai ai dajal kiyama rantse musu da Allah ka ce wallahi sai ai dajal kiyama yace wuri uku ne wanda Allah tabaraka wata'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantse da Allah cewa wallahi sai alkiyama ta tsayi lokacin da suka yi inkarin abinda suka yi inkari su kafirai da masu tsauri ta farko dai a cikin suratul yunusa wa yastanbiqunaka ahaqqun hu sai Allah ta'ala ya ce qul i waraddi innahu lahaqqun wa ma antum bimujizin ka faɗa musu ya rasulullahi suna tambaya suna neman ka bayani wai alkiyama wai dimin ce dahil ce matabbaciya ce sai Allah ta'ala ya ce ka tabbata musu wa rabbi hada musu ma da rantsuwa ya rasulullahi ka ce innahu lahaqqun wallahi alkiyama gaskiya ce wa ma antum bimu'jizin kuma ba za ku tsere ba ba za ku gudu ba ba inda za to na biyu irin ta sai wannan wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a قل بلي وردي لتأتينكم ففدا musu kace tabbas zahir ina muku rantsuwa da ubangiji na la tatiyannakum wallahi alqiyama za ta zo muku to sannan sai ta uku cikin suratul tadabur cewa za amal ladina kafaru allan yub'athu qul bali wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir waɗannan wurare guda uku alhaji ibn kafir yace babu ta hudu inda Allah zai ce manzo Allah rance musu ka ce wallahi wallahi sai alkiyama wallahi sai alkiyama ta tsaye saboda su ma wa aqsamu billahi jahada ibadi su ma sai sunan idan haka sai Allah ta'ala yake ce manzo Allah kai ma rance ka amsa musu wallahi sai alkiyama ta tsaye ka rance musu ka ce wallahi sai alkiyama ta tsaye alimul ghaibi Allah tabaraka wa ta'ala shi ne masanin gaibi la ya zuba an humis tsado zarra a wata kira'a alimin gaibi alimin gaibi in an ce alimul gaibi bin rafi ita ce kira'an nafin da ibnu kathir mubtadani yan ce alimul gaibi mubtadani to ina kabari shi la ya azubu an wannan jumla ita ce khabariya jumla khabari alimul gaibi la ya azubu anhu to kaga mun kada da labari kenan eh asim da abu amr watan watan suka karanta alimi eh shine alimi al-gaibi ba alimul gaibi ba bil khabbi to shi ko in an ce alimul gaibi an yi itba'i ba ta faro alhamdulillahi alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wata allazi lahu ma fi samawati ma fil ardi wa lahu alhamdu hayya zuwa karshe to lillahi nan da aka yi wajarra to kuma shine sai aka yi badali da shi cewa alimi alimin gaibi shine masanin abin da yake fake shine masanin abin da yake fake subhanahu wa ta'ala alimil ghaibi a masanin abin da yake fake subhanahu wa ta'ala la ya'zubu anhu mithqalu dharratin ko da kwatankwacin kwayar zarra la ya zo ba ta fakuwa sanin ta bai fakuwa an hu gabarin ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin sammai ne wala a cikin kasai ne wala asgaru min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin ko abin da bai kai zarra kankanta ba ko abin da yafi zarra kankanta baya buya ga Allah tabaraka wa ta'ala shi wannan abin a cikin sammai yake duk inda yake Allah yana sanar da shi a cikin ƙasa yake duk inda yake Allah na sanar da shi komi kankantarsa Allah yana sanar da shi bai kai zarra ba Allah yana sanar da shi ya fi zarra girma Allah yana sanar da shi duka wannan yana karantar da mu kamala ihadati ilmin Allah tabaraka wa ta'ala bil makhluqat shikar kewayewar ilmin Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan halitta dukkan halitta la yakhfa alayhi shay'un bi qawlihi salam babu abin da yake buya ga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin sammai ne ko a cikin ƙarfai shine Allah ta'ala ce illa fi kitabin mubin sai yana a cikin littafi mubinin wanda yake mai bayani abin da ke cikin littafi mai bayani din nan wani abu ne daga cikin ilimin Allah ba duk ilimin Allah tabaraka wa ta'ala na cikin lauhul mahfuz ba a wani bangare ne na ilimin Allah to wannan ma duk abin da ke cikin sammai da karsai watan yana cikin watan kitabin mubinin shi ko kitabin mubinin wani bangare ne watan na ilimin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka wannan duka Allah ya karantar da mu cikar kudurarsa da kuma cikar iliminsa da halitta don haka babu abin da bawa zai iya buya ga Allah ba abin da bawa zai iya buya ga Allah don haka babu abin da ya cancanci bawa illa ya fuskanci ubangiji da da'a ya fuskanci ubangiji da kankan da kai ya kadaita ubangijin da ya samar da shi babu shi ya kadaita ubangijin da ke masa komai shi a matsayin bai da komai duka wannan ayoyi ne da ke karantar da kamalar kudratullahi tabaraka wa ta'ala kuma ni'imomi ne da suke tabbatar da cikar baiwar ubangiji ga halitta da kuma cikar iliminsa da ya kewaye da halitta gaba ke daya ana cewa lokaci ya yi da ta zama tsaya nan muna fatan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka karanta ya amfanar da mu da abin da muka saurara Allah ya sai da mu sanadiyyar tsira gare mu duniya da lafiya alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ka ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi a kan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam za mu ba shi gaba girma sayyidina Abdul Hakim ya rufe mana wannan zama da addu'a a karɓar kuma rasulillah akwai tambaya addu'a to sai a karanta sai a yi addu'a alhamdulillah Allah ya saka wa mara da alheri Allah ya kara lafiya da kara kusanci a kan kafin da Allah su kuma da yawa Allah ce ya aiko da sadaka naira ɗari yana fara addu'a wa mara haka wani bawa Allah shi ma ba aiko da sadaka naira ɗari biyar yana addu'a da mara a kan bukatunsa shi ka ake tsara abu na ji a fayaku zai gabatar da addu'a da kafin da Allah su kuma
صلوا على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربنا بدعائك وأحسنا بكتابك فأخذت ولا تقع موتنا فعلمنا كما وأتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك كلها ما علمنا عنها وما لم نعلم أن تصلي وتسلم وتصلي وتمجد وتحتفظ وتعز سيدنا مولانا محمد وأن تجعل يعني أمرنا قدما وخرجا أن تعافى وتعزز مكتي أن أسأله هدى منك وهدى أحبها آمين أن أتمتي ولك وأن أيتها آمين ألا هنا رقم وما على قال مثل الثلاثة ألا قال مثل أمر ألا قال مثل ولا مثل قرآن لأن هنا رقم وما بوش أهم البقرة المولى والنص ألا قال مثل أمر ألا يدرك ألا قال مثل نفسي ولا ألا قال الله عليه وآله وسلم تلك المولى العيب وأن المولى الذي يقول بعض الأمثلة وقال ألا مثل أمر ولا بعض الآية ألا بعض الآية ولا أولي أن أبدو على عباد العالمية Tauhid da wajenka, Allah ya kawo mana tauhid daga wajenka, Allah ya kawo mana tauhid daga wajenka. إنك تعمل ذلك الإيمان على الأمر الكثير فوق اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا منهم الذين وعلمنا منهم غافلين وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونعوذ بك يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق فالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكلام العظيم